بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da fallon sai sake hada mu wannan rana mai albarka da ranar juma'a ashirin ga watan jimada akar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daga hijiran sirina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku don zama na biyu na karatun littafi na fiqhul maliki wa adillatahu al-mudabbaqa ala matn al-ashmawiyya fi dawi mudawwat al-kubra wato sharhin ashmawi zama na biyu idan ba manta ba satin da ya gabata muna cikin muqaddama muqaddiman da take bayani cewa kasancewa mu muna cewa mu malikiya ne muna martabar imamu malik waye ne shi imamu malik din nan ga satin da ya wuce mun ji nasabarsa mun ji lokacin da aka haife shi wato hijira tana da shekara casa'in da uku ne aka haife shi mun ji albishir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan bayyanan ko zuwan Imam Malik bin Anas yau za mu tashi akan sharatu alil ilmi wa salahi lahu shaidan malamai da mutanen kirki akan Imam Malik me malamai magabata suka faɗa a kansa wanda suka zo a tsaransa to karninsa da kuma wanda suka zo a baya yace amma in sharati halil ilmi al imam malik fa yakfi fihi ma dhikira annahu lam yabda al fatawa hatta shaida lahu sab'una muhannikan ala annahu ala lidhalik yace ya isa shaida na mabota ilmi ga imam malik wato ya isa abinda aka ambata cewa bai fara fatawa ba sanda aka samu malamai muhallakai masu rawani masu naɗi malaman da idan an ga malami muhallik ya naɗa irin wani rawanin da suke naɗawa to sunan rawanin dama salma turid duk abin da yake so ka tambaya duk tambayan da kai za ka samu amsarsa saboda malamai ne bi ma'anar kalma ainihin malamai a saboda haka irin waɗannan malamai mutum saba'in suka yi mawa Malik shaida cewa ya fara fatawa shi malami ne suka ba shi izini ya fara fatawa cewa ya cancanci yi fatawa bayan nan wa shaida lahu Abu Hanifa wa Shafi'i wa Ahmad bin Hanbal wal Bukhari wa ghayruhum min al-kibar bayan nan Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari da wani waɗannan daga cikin manya duk sun masa shaida. Farko abinda Imam Abu Hanifa ya faɗa, an tambaye shi akan Imam Malik, sai yake cewa ma ra'aitu a'lama bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam minhu ban gani ba wanda ya fi sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar Imam Malik ba lalle shi kan bai ga wanda ya san sunna kamar Imam Malik ba wannan magana a Shamsuddin Al-Andalusi ya kawo ta cikin Intisarul Faqir Salim tarjima ka Imam Malik bayan wannan Imam Shafi ya ce amma Imam Shafi fa madahu wa zanaba fi madihi gatal ilaf Imam Shafi ya yabi Imam Malik ya zurfafa matukar zurfafawa akan yabonsa wa shaida lahu bil fiqh wa jawdat al qiyas yayi yayi imam malik shaida da cewa imam malik masanin fiqh ne sannan ya kware wurin qiyasi domin imam malik iz huwa shaykhuhu wa anhu akhadha wa bi iftakhara domin imam malik shehin ne malamin imam shafi'i ne Imam Shafi ya zo rima Malik yana yaro, bai kai shekara ashirin ba. Amma kafin ya zo rima Malik ma ya haddace Alƙur'ani, kuma ya haddace muwaɗɗar Imam Malik, an ce a sati ɗaya haddace muwadda yana daga cikin kajin basiransa ko kasuwa ya je imamu shafi zai toshe kunninsa saboda duk abin da kwakwalwarsa ta ji za ta yi rakodin in ba ya toshe ba za a ɗauka masa hayaniyan duk kasuwa ya zama ya haddace su to yana da kaifin basira wata ruwa ba an ce a dare ɗaya ya haddace muwadda to ya haddace muwadda ya yi karatu sannan ya zo rima malik da ya zo kasancewan majalisar imam malik tabaka tabaka ne wato manyan mutane su suke gaba sai sai mabiyi sai ba kasancewar sa yaro sai ya zauna a can baya a ƙarshe to yana zaune wani dattijo ni tsoho imam malik idan ya yi tambaya sai imamu shafi ya ce masa ka ce kaza sai dattijon nan ya ɗaga hannu sai ya faɗi amsa sai ma wani ce haka ne fa aka yi haka ya ta amsa tambayoyi imam malik ya ce kai taho nan ma kai kam ka taho nan sai ya ɗago wani tijan nan tsohon nan ya dawo da shi kusa da shi a ƙara karatu aka tambaye shiru an yanke network ɗin sai ya haka haka kuma ana ta tambaya ta zu kana ba da amsa yanzu kuma ka zo kusa ka babu amsa ya ce bari in gaya ma gaskiya wallahi wani yaro ne nake zaune da shi ke gaya min wani yaro ne ga ya can aka ƙara tambaya yaro ya ba da amsa za ka ce taho aka kawo shi gaba to yana cikin gaba-gaba duk da malamai suke na kaddamar da ibnu qasim akan a imamu shafi'i a cikin almajirin imamu malik saboda haka almajirin imamu malik ne a ya karɓa gare shi iftakara ala wabihi iftakara ala ali iraq hina dakala da su yake alfahari wa mutanen iraki lokacin da ya shiga iraki yana musu alfahari cewa shi almajirin imamu malik ne shi imamu shafi'i bayan wannan Sadi Iyad ya kawo cikin littafinsa wadda maganar imamu shafi'in wato tadaribul madarik wa taqribul masalik a cikin wannan littafi ya kawo maganar da imamu shafi'i yayi akan imamu malik a imamu shafi'i yace malik bin anas ustazi malik dan anas malami na ne wa anhu akazna al ilma a wurinsa muka karbi ilimi wa ma ahadun amanna alayya min min malik ba wani mutum da yin baiwa na samu ilimi na samu abu da na samu kamar Imam Malik Imam Shafi yake ja'altu malikan hujjatan baini wa bain Allah azza wa jalla na sanya Imam Malik ya zama hujja tsakanin da Allah duk abin da Imam Malik ya faɗa kawai na yadda kamar Allah ne ya faɗa saboda shine hujja tsakanina da Allah wa inna ma ana gulamun min gilmani Malik Imam Shafi yake ni fa yaro ne daga cikin yaran Imam Malik وإذا ذكر العلماء فمالك نجم ثاقب idan aka ambaci malamai to imamu malik shi tauraro ne wacce ta fi kowane tauraro haske shi sama yake da kowane malami walam yablug adun mablaga malik fil ilmi li hizzihi wa itqanihi wa siyanatihi ba wani mutum ɗaya da ya kai matsayin imamu malik a ilmi saboda haddasa da kuma kiyayewansa kyautata abubuwa da kuma kiyayewa wannan shine yabon da imamu shafi ya yi wa imamu malik kamar yadda ya zo a cikin littafin qadi iyad amma ahmad bin hanbal amma imamu ahmad bin hanbal faqad qala abdussalam bin asim qultu li imamu ahmad li imami ahmad Abdulsalam bin Wasim ya ce ya tambayi Imam Ahmad bin Hanbal ya ce rajulun yuridu an ya ƙara bi kirati man ya ƙara mutum yana so ya karatu alƙur'ani da kira'ar wa zai karatu sai ce masa bi kira'ati ahlil madina da karatun mutanen madina to Imam Malik tunda shine alimul madina sai ƙar tambayar sa yace rajulun yuridu hizal hadith fa hadith man yafas mutum yana so ya haddan hadisi hadisin waye zai haddace a sai yake masa hadithu malik hadisin imam malik zai haddace sai ka tambaya farajulun yuridu an yanzura fi ra'i fara'i man yanzur mutum yana so ya dubi ijtihadi ya dauki ijtihadi ijtihadin ijtihadin wa zai dauka sai ce mata ra'ayu malik ijtihadin imam malik bin anas Sheikh Abu Hassan bin Muhammad yace to fa haka za yakunu halu man nasa lillahi wa rasulihi wa lil muslimin wannan shine halin wanda duk zai yi nasiha nasiha saboda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmai domin li'annahu istushira fa ashara bi afdala ma alima domin an nemi shawarinsa ne sai ba da shawarin da abin da yake sani shi Imam Ahmad bin Hanbal yace law alima baladan aw aliman afdal ma wasi'ahu bainahu wa bain Allah an yashira bil illa bil afdal da Imam Ahmad ya san wani malami ko wani gari wanda yafi da ba abin da zai hana shi tsakaninsa da Allah sai dai ya ba da shawari ya ce a je a samu wannan malamin ba Imam Malik ba domin manzo Allah ya ce addinu an nasiha wannan mun ji imaman nan guda uku dukansu ga shirin da suka yi Imam Malik sannan wanda ya zo bayan su Imam Bukhari wanda shi bai ga Imam Malik ba ya zo a baya haka nan shi ma Imam Ahmad bai ga Imam Sha'a Imam Malik ba sai dai Abu Hanifa shi ya karba wurin Imam Malik yace to Imam Bukhari yace fa yakfi fi fihi qawluhu magana imam bukhari akan imam malik da ya faɗa cewa asahul asanid malik an anas an ibn umar dukkan hadisai hadisin da yafi ingancin sanadi shine wanda zaka ce wanda aka karbo daga malik shi ko malik ya karba daga nafi daga dan umar shine mafi ingancin asanid وإما يناسب هذا المقام ما ذكر إمام ولي الله الدهلي الحنفي daga cikin abin da ya dace da wannan wuri akwai maganan da imam waliyullahi dahlawi alhanafi dan masabar hanafiya ne dukkan alil mazahib ba wanda suke da asabiya kishin masara kamar yan hanafiya amma ga dan masabar hanafiya waliyullahi dahlawi cikin manyan malaman masabar hanafiya ga wanda yake fara kan imam malik آه تلكاف موضع يتي وكتاب الموضع صح كتب الفقه وأشهرها وأقدمها وأجمعها يتي لتاف موضع زي إمام مالك شين ما في إنجلش اللي تتفهم فقه ما في شعارة ما في جماوة ما في تارة أبو بوا يتي وقد اتفق سواد الآدم من ملة المرحومة على العمل به والاجتهاد في روايته ودرايته والإجلاء بشر مشكلاته ومودلاته يتي akan muwadda yace jama'a masu yawa a wannan addini na musulunci sun yi ijma'i sun yi ittifaqi akan aiki da muwadda da ijtihadi wurin ruwaito abin da yake cikin muwadda da kuma kula da sharhin mushkilat abubuwa masu rikitarwa a cikin muwadda shi yasa malamai za a ga sun dukufa kwarai da gaske akan muwadda akwai ibnu bashkawat wani malami shi mushkilat hadisan da suke da rikitarwa a cikin muwadda a cikin littafin sa wato fi sharhi mushkilat al-muwadda sannan ali al-qari shi ma yayi sharhi na mushkilat al-muwadda haka dai malamai suka ringa wani malamin zai dauki nahun da yake cikin muwadda kawai yayi wani kuma sanadin alwani alwanin su kadai zai yi rubutu akai wani kuma matanin to haka malamai suka ringa kula da ainihin wa wajima bi istinbadi ma'anihi wa tashdid mabayinihi suka tsaya kwarai da gaske wurin istinbadin ma'anonin da suke cikin muwadda fito da su da karfafa ginin yadda a gina muwadda duk wanda ya bi hanyar su wannan malaman da suka yi wannan aikin sannan wa rujja li insaf min nafsihi alima la mahala anna al-muwatta da mazhab malik wa asasu duk wanda Allah ya zarta shi da bibiyan abinda malaman suka faɗa matafiyar malamai akan muwatta kuma Allah ya sa yana da adalci wa kansa zai yi adalci abinda ya ga manya magabata suka faɗa to zai gane cewa lallai ba makawa ita muwatta ita ce tattali ko tanadi na masabar malik ita ce asas condition na masabar malikiya sannan kuma harajin ita muwatta ta imam malik umdatu masabu shafi ita ce ginshiki na masabar shafi'iyya wa Ahmad ita ce ginshike na masabar Ahmad bin Hanbal wa Rafu ita ce kayin masabar Imam Ahmad wa mizhabu wa misbahu masabu yani Abu Hanifa sannan ita ce fitila ta masabar Imam Abu Hanifa da kuma wa sahibaihi da abokansa guda biyu Muhammad ibn Hassan da Abu Yusuf al-Qadi ita ya مؤدى يتجي بجلسه وهذه المذاهب بالنسبة للمؤدى كالشروع للمتون إذا كان أن المذاهب إما سبوزين إذا كان أن تاسو دمو أتاتي إمام مالك شغبامو ما سبرمو كما الشرعي ني دا متني إذا إمام إذا مالي مؤدى إذا تي متني دي سورة ما سبوزين سوسنا شرعي تني كو سيد فهمت سو تيغا ما سبوزين وهو بمنزل وهو منها بمنزلة الدوة من الغصون ita yadda mawaɗa take kamar wata ƙatuwar bishiya ne sai a samu rasta rasta to sauran mazahib rasta ne akan mawaɗa saboda ita ce farkon littafin hadisi wanda aka yi haɗi aka haɗa da wannan tsari duk da kafin mawaɗa ibnu shahabin zuhri wanda yau fati hijira sana da shekara ɗari da ashirin da ɗaya shi ma littafi ya haɗa ya littafin hadisi amma shi a lokacin ganin masana hadisi suna rasuwa ana rasa su ya dauko ka duk hadisan da ya samu ya rubuta su ba tartibi a ce an ware wannan babin tsarki wannan babin kaza wannan a kawai hadisai ta ɗaya ba yana rubutawa to shi sai zaman to nashi ba tsari da tartibi yadda Imam Malik yayi ba amma wanda ya tsari ya rattaba babu kamar Imam Malik a mafi jimawa wadda suka yi saboda haka ita duk da ma dai a cikin malamai akan fatawar Imam Malik akwai wanda suke raddi wa kansa akwai wanda suke sallamawa akwai wanda suke takawini daidai ta ce magana ya kamata ta zama kaza ne takawinin maganar sa to yace wannan kuma dole ne ya kasance saboda kullum yuqadu min kalamihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr kamar yadda Imam Malik ya fara Imam Malik yace kowa za a karbi maganar sa kuma za a iya ajiye masa maganar sa wanda ba a masa raddi ba a ajiye maganar sa shine sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine ba za ka isa ka mai da maganar sa ba dole a karɓa manzo Allah ya faɗa. Saboda haka a takaice dai yace fala yumkin taqibul haqqi fi hadha wala dhaka illa bi ibadi ala hadha alkitab. Ba zai yi ka tabbatar da gaskiya akan wannan ko akan wancan bai ka dukufa ka kifu akan wannan littafi da muwaddan. Kaga aiki da Imam Malik yayi. Wannan magana a shi waliyullahi Dahlawi wanda masabar hanafiya yake shi ya kawo wannan magana a cikin littafinsa bayan wannan imamu zahabi ya faɗa a tarjaman imam malik yace wa huwa shekul islam hujjatul umma imamu daril hijira imamu malik shine shekul islam inji imamu zahabi a cikin littafinsa siyar alamin nubala yace imam malik shine shekul islam shine hujjatul umma kuma imamu darul hijra wannan maganganun magabata kenan a kansa sai malamansa su waye malaman da yi karatu a su har ya zama haka yace aka da malik bin anas al iddati min al ulama ila an hafiz al qur'an fi awwal hayatihi imam malik ya karba wurin malamai masu yawa har a farkon rayuwarsa ya haddace al qur'ani mai girma ثم اتجه إلى حفظ الحديث فجعل يختلف إلى المجالس العلماء ويأخذ عنهم ya zauna yana zuwa wurin malamai yana karban ilimin hadisi wa kad adraka khiyarat tabi'in wa min al-muhaddisin al-fuqaha imam malik ya riski manyan bayan Allah zababu daga cikin tabi'ai ya karba a wurin su da manyan malaman hadisi da manyan malaman fiqh fa kaza annafi maula ibn umar ya karba a wurin nafi nafi kuma maula ne na umar ibn umar abdullahi ibn umar ibn khattab saboda haka ya karba wurin sa ya karba wurin ibn shihab ibn zuhri ya karba wurin rabi'atu ra'ayi ya karba wurin yahya ibn sa'id ya ibn sa'id babban malami ne a madina har malamai suna cewa ya ji imam malik ilimi sai dai bai da almajirai za su yada abubuwansa kamar imam malik shi yasa nashi bai yadu ba yahya ibn sa'id ya karba wurin yazid bin had ya karba wurin zaid bin abi abi unaysa ya karba wurin abi zinad al-madani sannan ya karɓa wurin Muhammad ibn Munkadir Muhammad ibn Munkadir yana cikin malamansa wanda har Imam Malik yake faɗa a kansa yace idan ya ji kaman yayi karatu shi mai ilimi ne zai je gaban Muhammadu bin Munkadir ya zauna da ya zauna gaban malamin na sai ya ji ya dawo zero a sai shi kan ba abin da ya sani da wani waɗannan malamai masu yawa yace fara al-umum anna imama malik akada al-ilma an tis'an ya shekin fa akthar yace gaba ɗaya ka tsara zancen imam malik fa ya karbi ilimi wurin malamai ɗari tara da ɗoriya malami daban-daban ɗari tara ba kuma in ma ba irin malaman yanzu ba ka ce a kai ma a sakandare kana da fita kaza da kaza a firamare ba irin wannan ba malamin da zaka je ka ɗauki karatu littafi a wurinsa kai karatu mai yawa dan da malamai ɗari tara da ɗoriya ta kenan ba zama yi ba malamai ɗari tara da ɗoriya sannan sai almajiransa tunda yake da wannan malaton shi ma dole a samu almajirai kuma za su ɗauka a wurinsa yace kattalan madana hadi ma malik jama'atul ghafira la yusaw malamai masu yawa wanda ba za dalibai masu yawa wanda ba za ka iya kiyaye adadin su sun karba wani imam malik wa kanu muftalifin fi darajat as-sab'i matsayin su ya bambanta fa minhum man wasila darajat ijtihad al-mutlaq a cikin su akwai wanda yake matsayin ijtihadi mutlaqi mujtahidi a addini kamar imam shafi'i ومنهم من ارتقى إلى معالم السياج الشروع والتقرير لكلامه كعبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري أتكي أقول لك متين yin sharhohi ga maganar Imam Malik ko tabbatar da maganar Imam Malik idan yake wannan maganar Malik ya faɗa da tabbata kamar Abdurrahman ibn Qasim al-Qutari al-Misri shi ma ya zo Imam Malik yana yaro mahaifinsa mai kuɗi ne da gaske bashin sai ce ba za ka yi karatu wurin kowa ba sai wani imam malik sai ba shi bulga guzuri saboda mai tarihi ya ce la ilma illa bi sittatin zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatun to bulgan nan wa irshad ustad abdul zamani bulga dole ba za ka yi karatu bai kana da guzuri kudi sai aka ba shi guzuri mai yawa ya taho da ya taho shi bai isa isa gaba gaba saboda darajar manyan malamai ne a gaba ya zai zauna can baya sai ya kiyaci wani abu a wurin Imam Malik. Kullum Imam Malik ya zauna wurin karatu sai a ga yaro ya taho daga gida ya zo ya tambayi Imam Malik kuɗin ci ne sai Imam Malik ya bayar. Ranar sai ya tare yaron ya ce yan gara aikowa karka je wurinsa ka zo zan baka. Kullum idan aka zo sai ya tare yaro sai ya bashi. Aka yi kwanaki Imam Malik bai ga an zo an karɓi kuɗin ci ne ba kuma gida na gudana kullum. sai tambaya ni kan me ya faru ne kuka daina aiko kuɗi sai a kullum ana aikowa a kira mai zuwa karba a kira shi ya haka yi shi wallahi wani ne wani matashi wani yaro yake tare ne yake bani sai mu je mu ga waye ne aka same shi sai kuma ya haka yi sai ce lallai mahaifinsa ya ce ba zai karatu wurin kowa ba sai wurin sai wurin ka saboda kuma na zo na ga ban samu ita wurin ka ba shi yasa nake wannan hidima ya ce to amma ina so kar in yi karatu a wurin akwai wanda za su yi karatu wurin almajiri imam malik su su dauka su kuma su ba wancan amma shi yana so direct wurin imam malik sai to ai kaga kuma tabaka ne matsayin ka na karatu bai kai a saka a gaba ba har ka zo ka zauna kusa da ni yace to dai a san ya za a yi da shi sai ce to zan yi tambaya na san dukkan malaman ba wanda ya sani matsala ta kudin cizo ne jinin kudin cizo a jikin tufan mutum shikenan sai gaya masa amsa Imam Ali da zai tambaya me hukuncin jinin kudin cizo a tufafin mai sallah dukkan malamai suka yi shiru almajirai Imam Malik sai Ibn Qasim ya ce wa in tafahasha wala ba su ko da yayi muni ba ko mutum zai sallah da shi ce lalle haka ne amsa da wannan kai azirtin da ka san amsa da wayan dubban sai ba sai ka dawo da shi kusa to zuwan ka kusan nan sai riba ciwon nan dama ya zama ya karba da yawa abubuwa wurin Imam Malik ina shi mutumin Misira ne a sannan Asab bin Abdulaziz shi ma yana cikin manyan almajirai Imam Malik da Asbab ibn Farji a da wasu su malamai masu yawa wa qad marra fi ma sabaqa annahu ijtama min majmu'i man rawa anhu alf wa thalathmiya wa ziyada hakika ya gabata wanda suka karbi ruwaya daga wurin Imam Malik mutum sama da dubu da ɗari uku mutum sama da dubu da ɗari uku duk suka zo suka yi karatu zuwa karɓi hadisai da karatu da Imam Malik كما رواه القاضي إياد في مداركه كما رواه القاضي إياد يكاو في لتاكس تدريب المدارك to bayan almajirai sai kuma littattafan da ya wallafa ai ya wallafa littattafai bayan muwadda ya wallafa littattafai da yawa yace laqad khalafa imam malik kutuban imam ali ya bar littattafai wa awwalu kitabin allafahu muwatta kama sabaqa huwa allazi arada al-khalifa harun rashid an yu'allikahu fil ka'ba wa ya'mil an-nas ala ma fihi yace kamar inda ya gabata dai amma farkon littafin sa shine muwatta wanda har khalifa harun rashid ya sai rasa yake dakin ka'ba ya dora mutane dole sun yi ake da muwatta imam ali yace masa a kare haka ai hadisan manzo Allah suna da yawa wasu sabon sun tafi wasu wurare an karba a wurin su saboda kar a takaita ce he a cikin mawaka za a yaki da shi ma malik sai ya hana shi saboda haka daga cikin littattafan sa dai akwai muwadda wanda shine na farko sannan akwai risalatul qadri war raddi ala al-qadariyya wato risala ce da yayi na akan kaddara da kuma raddi akan qadariyawa yayi littafin ya rubuta shi zuwa ga Abdullahi ibn Wahab ya masa raddi akwai littafin sa kitabun fil nujum wal hisab al madaris zaman wa manabil al qamar littafi ne akan ilimin taurari surayya su sauran ilimin taurari ne da aka sani da ilimin hisabi da kuma juyawan lamurmura da manazil na wata ya yi littafi akan wannan a tsabi gare ce littafi ne mai kyau kwarai da gaske mai fa'ida in an same shi na uku shine risalatu fil aqdiya akwai littafi da akan alƙalanci كتبه كتبها إلى بعض القدات وهي قدر عشرة أجزاء يا رب تعالى زوا غوسو القالي يا كي جزئي قوما وانا للتاجي نودو أقول رسالة في الفتوى إلى أبي غسان أقول التاجي دي نفتوى زوا أبي غسان محمد بن ودروف أما وانا للتاجي yana cikin littafai mafud ne an rasa shi yana cikin littafan wanda suke cikin ainihin juzul mafud wanda aka rasa an rasa littafin yanzu babu shi ana rasa littattafai saboda abubuwan da suka faru na andalus da wasu abubuwa dai malaman sai su rasa littafi to daga baya wani littafin yakan bayyana wani kuma an rasa shi har abada wannan littafi na fatawa zuwa ga ga sani yana da cikin littafin imam malik da aka rasa ba wannan akwai risalati na laysa misad akwai risalatu zuwa ga laysa misad fi ijma'i alil madina sannan na shida akwai kitabut tafsir al-gharib al-qur'an littafin tafsirin gharib al-qur'an من رواة عبد الرحمن المخزومي عنه sannan akwai mujalasat a wato majalisi majalisi wanda shi ma wa mujalladun mushtamil ala alqawaid jumla min ahadith wa athar wa adab wa nahwi zalik an hada mujalladai hadisai ne da fa'idodi da asar na sahabbai da adab sai masail wa ajuza tambayoyi da amsoshi wanda rawaha abdullahi ibn abdul hakam anhu abdullahi ibn abdul hakam ya rawaito daga imam malik wannan sannan akwai kitabul manasik آه قال أبو جعفر الأثري إنه من أكبر كتب مالك آه هر أبو جعفر الأثري كتيرنا نرجسي من يلي تدفن إمام مالك لأنه أقوى مسائل ابن سراج وأن قال أبو العباس محمد بن إسحاق بن سراج وأشار إلى إلى الكتب آه واتو إلى كت... آه إلى الكتب آه منضدة واتو إشارة زوج من الكتفي إتي هذه سبعون ألف مسألة لمالك إتي مسألة لي دبو سبعين akan wanda Imam Malik ya hada wannan littafi duk da wasu daga cikin malaman Malikiya sun yi nakadin wannan ainihin littafi suka ce ya saba da wasu abubuwa da suke cikin asas na Malikiya sannan akwai risalatu fil adadi wal mawa'id ya rubuta shi ga Khalifa Harun Rashid duk da malaman hadisi sun da'afa isnadin wannan risala sannan na ƙarshe na goma sha uku kitabun sirri Ibn Hajar yace ya tsaya kai ya same shi littafi ne da yake haɗe da abubuwa nawadir masail masu yawa duk da ainihin huzzaq a masaba su ma sun yi inkarin wannan da garshe ce tuwaffa imam malik rahimahullah ba da anqara min al-umr 90 imam malik yayi wafati bayan ya kusan shekara 90 a ya rasu hijira ta da shekara 1700 da tara an haife shi kuma dama mun ce shekara 900 a shekara 93 shekara 93 zuwa shekara 1100 a shekara ɗari ɗaya da saba'in da tara yara shekara tamanin da shida kenan wadda fina tilbaƙiya algarkat fil madina fil munawwara rahimahullahu rahmatan wasiya an binne shi a garin madina a makawartan baƙi'a baƙiya tilgarkat wannan shine jagoran masabar mu imam malik sai ita kuma masabar da muke cewa mu ɗan masabar malikiya ne me ake nufi da masaba kuma menene masaba na farko yace masaba a loga shine min zahaba yazhab zihaban wa zuhub wato daga tafiya ne matafiya a iskilahi taduru hadhihi kalma ala amrayn tana tafiya kan lamari guda biyu wato itiqaduhu a in an ce masabar mutum ana nufin itikadinsa fa masabul insan huwa itiqaduhu masabar mutum shine itikadi abin da itikadi akai aw aqwalihi wa ma fi hukmihi kuma ganganunsa ko abin da yake cikin wannan kuncin wannan ay ma dalla alaihi bima yajri majra alqawl min tanbihin aw ghairihi matafiyar mutum dai a shine masabarsa yace to na nasha masabu malik fil madina wa intashara fi biladin kaseera wannan masaba ta malikiya ta fara ne a garin madina amma sai ta yadu a garuruka mafiya ta yadu a hijaz lakinnahu bi tawali al-ayyam ikhtalafa awaluhu sai dai ikhtalafa awaluhu saboda tafiyan kwanaki lamarin ya canja fa kana taratan ya'lu sha'nuhu wa taratan yakmul wani lokaci sai ta ɗaukaka lamarin masabar malikai ta ɗaukaka hijiya wani lokaci kuma ta yi ƙasa. Hatta innahum zakaru annahu kamula bil madina zamanan dahilan. Har ma malamai suka ce akwai lokacin da masabar malikiya ta yi sanyi a garin Madina lokaci mai tsawo. Hatta tawalla qadawha ibn Farhun. Har lokacin da ibn Farhun ya zama jagora a garin Madina shekara hijira sana da shekara ɗari bakwai da tasa'in da uku فأظهره بعد كمولي سيقار بينا مسبر مالكية أربان دا تاي كمولي ويورف المذهب من الكتب الإمام وكتب الرواة عنه وعن طريق الأصحاب في كتب المعتمدة في المذهب أنا سني وانا مسبة مالكية يعني لكتفان إمام مالك لكما لكتفان وانا سكرويتو لك إمام مالك لكما حنير دا يم مسبا da suke bi wurin rubutunsu wanda rubuce-rubucen su ne mutabar shi ne abin dogaro a cikin masabar. saboda haka ƙoƙarin da almajiransa suka yi wurin yada wannan masaba a cikin garuruka yace in tashar masa malik fi akthar al-amsar al-islamiyya da wasu islami masabar malikiya ta yado mafi yawan garurukan musulunci saboda ƙoƙarin almajiransa da kuma tafiye-tafiye da suke zuwa Hijaz da sauran garuruka daga cikin malamai wato manyan malamai cikin almajirai mamari wanda suka yada masabarsa suka kware suka san ciki wa ciki a Hijaz akwai Abu Hazim Salma ibn Dinar wanda ya yi wafati hijira tana da shekara ɗari ɗaya da tamanin da biyar akwai Abu Muhammad Abdulaziz bin Muhammad Addarawardi wanda ya rasu shi ma hijira tana da shekara ɗari ɗaya da tamanin da shida akwai Ibn Nafi Abdullahi Ibn Nafi As-Sanighi wanda shi kuma ya wafati hijira tana da shekara ɗari ɗaya da tamanin da shida akwai fazzaz ai ma'in bin isa wanda ya wafati hijira tana shekarar ɗari da casa'in da takwas akwai amash abdulhamid bin abi uwai wanda ya wafati hijira tana shekarar ɗari biyu da biyu wannan dukkan malamai ne da suka yada malikiya a hijaz sannan akwai ibn salma muhammad ibn salma ibn sham wanda ya wafati shekara ɗari biyu da shida akwai asgar abdullahi ibn nafi ibn sabir ibn abdullahi ibn zubair ya yi wafati hijira tana da shekara ɗari biyu da sha shida sannan akwai yabul musab magarok min abdullahi ibn magarok madani shekara ɗari biyu da ashirin ya yi wafati da dai sauran wanda suka yada masar maliki a hijaz sai iraki iraki akwai salman bin bilal al-qadi wanda ya yi wafati shekara tana hijira tana da shekara ɗari biyu da saba'in da shida akwai shekul islam abdullahi ibn mubarak shi ma dan Iraki ne babban malami na wannan masaba ta Imam Malik ya yi wafati shekara ta ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya wannan Ibn Mubarak din yana da abubuwa bawan Allah ne kuturan ya shirya tafiya aikin haji daga Iraki zai zo aikin haji wasu daga cikin ɗan garin su Iraq suka ce zai zama musu jagora saboda tafiya ne na ƙasa da ake yi dole a samu wanda ya san hanya jagora kuma kasancewarsa malami ya jagorance su a aikin haji an yi shirin aikin haji za a tafi kamar gobe da dare yana wucewa wani gida sai ji yara suna kuka sai ya same su me yake faruwa ce wallahi yunwa ne mahaifinsu ya tafi ya jima bai dawo ba abin da za su yunwa ne kawai sai yaran nan suke kuka sai ya dauko guzurinsa na aikin hajin gaba ɗaya ce ga haji nan a gida zai tafi kuma wani haji sai ya sayo musu abinci sai ya kawo ya ba su washe gari abokan tafiya da suka zo batun tafiya ce wallahi wani larura uzuri ya faru da Allah ku hakuri ku tafi sai suka tafi da suka tafi suka je aikin haji sai suka ga duk wuri yake ji sai su ga ibnu mubarak in sun masa magana ba zai kula su ba durare yake ji suka yi ta ganin sa shi kuma yana gida bai je ba da suka dawo suka ce ya zaka mana haka ka ce ba zaka je ba kuma mun je can mun same ka an yace ban je ba sai ruwa cewa Allah ya karbi wannan aikin da yi na ciyar da waɗannan wanda suke jin yunwa akan Allah ya halicci wani mala'ika da suran sa siffarsa mala'ikan ya je ya masa aikin ya masa aikin haji kuma haji karbi kaga muhimmancin infaki shi yasa karka tafi umra ka bar su umaru suna kwana ba yunwa ba ba abinci a suna kwana da yunwa aikin in kai ka tsamo ran dan adam daga cikin halin da yake ciki sai Allah in ya karba kenan bukata karba in Allah ya karba to sai ka samu sama da ladan wanda ya je aikin umra to ibn mubarak kenan wanda ya yi wafati hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari a ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya sai Abdurrahman ibn Mahdi shi ma yana daga cikin wanda suka yada masar malikiya a Iraki ya rasu hijira tana da shekara 198 sai Walid ibn Muslim wanda ya rawa muwatta ya ruwaito muwatta wuri Imam Malik ya rasu hijira tana da shekara 199 sai Yahya ibn Yahya ibn Saburi wanda malami Imam Muslim ne Bukhari wa Muslim Abu Muslim to malamin sa ne shi ya yi wafati hijira tana da shekara 226 sai mutanen Misra da suka yada masabar malikiya a Misra na farko dai shine Abdurrahman ibn Qasim al-Utaqi akbatan nas fi Malik shi ya tabbatar da ma mutane akan masabar malikiya babban ma almajirin Imam Malik ne malamai suka ce ana gabatar da shi akan Imam Shafi yakan zo farko a cikin almajirin Imam Malik sannan a fadi Shafi yayi wafati shi Abdurrahman ibn Qasim hijira tana da shekara 191 akwai ibnu wahabin abdullahi ibnu wahabin ya yi wafati shi ma ya da malikiya a misra ya wafati hijira tana da shekara ɗari da casa'in da bakwai akwai ashab bin abdulaziz bayan wafatin shafi shi ma da kwana sha takwas ya wafati ya yi wafati shekara ɗari biyu da ɗari biyu da hudu bayan kwana sha takwas da wafatin imam shafi sai ibnu abdulhakam ibnu ayan shi kuma ya wafati shi ma ya da malikiya a masar shekara ɗari biyu da sha hudu sai Ifrinkiyun a Afirka sauran ƙasashen Afirka da ya shafi su Karawan, Irawan da sauransu. Akwai Sharkan min Ali al-Qirawani wanda ya fati hijira tana shekara ɗari ɗaya da tamanin da shida. Akwai Abdullahi bin Faruk al-Qirawani shi ma ya fati shekara ɗari ɗaya da tamanin da bakwai. Sai Ali ibn Zinar Tunusi a mutumin Tunusiya ne shi kuma ya fati hijira tana da shekara ɗari ɗaya da tamanin da uku. Akwai Bal Balhul bin Rashad al-Qarawani al-Qirawani shi ma mutumin Qirawani ne ya rasu hijira tana da shekara ɗari ɗaya da tamanin da uku da dai sauran mutanen Abdullahi bin Amr bin Ghalib shi ma al-Qirawani da Asad bin Furad zamu zo maganar Asad bin Furad wanda saboda maganar mudawwana yana daga cikin wanda suka ainihin rubuta mudawwana sannan sai mutanen Andalus Spain wanda suka yada Malaysia a cikin Andalus akwai Shabtun bin Ziyad bin Abdurrahman al-Qurdabi a Andalus ya yi fati hijira tana da shekara ɗari ɗaya da casa'in da uku sannan akwai Gazi bin Qaisil Qurtabi ya yi fati hijira tana da shekara ɗari da casa'in sai Isa bin Dinar Qurtabi ya yi fati hijira tana da shekara ɗari biyu da sha hudu sai Yahya bin Yahya Laifi ya yi fati hijira tana da ɗari biyu da talatin da hudu yace to da waɗannan malamai ne Masar Imam Malik ta yaɗu a wurare mabambanta daga ciki suka ringa hidima a wannan masaba suka kai matsayin shihari ko fitar da wani abu ko fitar da a cikin su akwai wanda kai matsayin mufti akwai wanda kai matsayin hafiz a ilmin hadisi da dai sauran abubuwa sannan daga cikin malamai maliki wanda suka yi ainihin misra misra akwai haris bin ibn miskin da dai sauran malamai wanda suka tsaya kwarai da gaske wurin jami'i hada wannan ainihin abubuwa na mu ainihin masabar malikiya da ainihin rubutawa da sharhohi a kai za mu dakata nan saboda lokaci za mu duba ainihin badul mu'allafat ta shi ne zuwa insha Allah wasu littattafai da aka wallafa cikin wannan masaba saboda duk wanda yake masabar malikiya ya zama ya nemi waɗannan littattafai saboda ya tikani ya tabbatar da ya cika dan masabar malikiya ya ji littattafan da aka rubuta a wannan masaba wasu an riske su su kuma sai a gare da suke su Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-awwalin وصل على سيدنا محمد الآخرين صل على سيدنا محمد النبيين وصل على سيدنا محمد المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين